رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة إلا وصاحبها في النار بيانك إعواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da komai wanda bai kaddara wasu da amincewarsa da yardarsa ya da fuskokin mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan rana ta lahadi a asabat wanda ya dace da takwas ga watan goma sha ɗaya zulkaida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira ta yin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa birnin madina wanda ya dace da 25 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya munasiba ta abin da ya damu a wannan wuri shine karatun walima a ƙarƙashin aure na bayan allah guda biyu aminatu abdullahi umar da kuma fatima abdullahi umar wanda insha Allah yau za a ɗora masa aure bisa wannan Allah subhanahu wata'ala ya ba wa malam dama da ikon halartar wannan gari na mai albarka garin birniwa wanda kamar yadda jiya ya gabata malam sananne ne ba sai an sake maimaita abin da ya gabata ba wanda suke mu'amala da kafar sada zumunta ta facebook da youtube duka malam ba koyayye ba ne sananne ne malam sunansa a doktor muhammad sani khamis abu haisam kuma malam dan birniwa ne in na ce muku dan birniwa ne ina nufin dan birniwa ne insha Allah malam dan birniwa ne don kwanan nan malam zai dawo za mu ba shi yan birniwa so da ka insha Allah malam zai zama dan birniwa ko ba za ku ba shi ba insha Allah na sani ai malam mutumin garin gabas ne mahaifiyarsa tana garin gabas ko kuma a garin gabas aka haife ta kuma malam ya yi karatunsa na digiri na farko da digiri na biyu da digiri na uku dukkaninsu digiri na farko ya yi shi a ma'ana egypt kuma malam sun zauna da ɗaya daga cikin malamanmu na wannan gari malam babani wanda tare suka zauna a lokacin da malam yana karatun masters yana karatun digirinsa na farko malam kuma ɓangaren abin da ya karanta shi ne ɓangaren ilimin tafsiri na alkur'ani shi ya saka duk wanda ya saurari karatunsa na jiya zai tabbatar da abin da na faɗa so daga malam gangaren ne a ƙur'ani gangaren ne a tafsiri gangaren ne a larabci gangaren ne a sanin rayuwarku yau da gobe malam gangaren ne babu wani ilimi da za ki iya ɓoyewa wanda malam bai tabbatar miki shi ba kuma da ki ce na faɗa ki samu takarda da biro domin na san sai kin gaji da rubuta fa'idodi da abubuwa na alkhairi a cikin wannan zaman sai kin yi da na sanin dama awa biyar aka yi so da ka insha Allah ba tare da na tsawwala ba zan ba wa malam abin magana domin fara karatu wanda suke da tambayoyi su rubuta tambayoyinsu su aiko za mu karanta tambayin take da ma'ana wacce ba ta da ma'ana kuma ko kuma an yi irinta ba sai an karanta ki ba wallahu almusta'an Allah ya malam jagora
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى مدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da haduwa a wannan masallaci ɗakin Allah mai tarin albarka talauci a cikin wannan gari mai albarka gari na birniwa mota na kai yin wani kamar yadda malam ya faɗa kowance nima kamar yadda na faɗi a jiya zai iya tafiya hajji wannan shine zuwa na na farko wannan gari din amma shakka babu mahaifiyata haifaffiyar garin garin gabas ne wanda yake nan bai nesa da ku ba wannan tasa kamar ziyara ce ta makwabtaka na kawo wannan gari din to Allah ya haɗa mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan gari da kuma dukkanin alkhairan da muke tattaunawa mun zo ba don komai ba sai don munasabar aure da ɗaya daga cikin ɗan uwa zai gabatar nan ba da jimawa ba kaɗan da izinin Allah Allah ya albarka cikin wannan aure amin Allah ya kawo dukkanin wani tarin alheri da ake nema cikin wannan aure amin Allah ya sa a ce gwanda da aka yi ba don me aka yi ba waɗanda ba su da aure Allah ya aurar da su amin wanda ba su da aure Allah ya aurar da su amin waɗanda suke da aure Allah ya ba su damar iya riƙewa amin wacce take ita kaɗai a wajen mijinta an yi shiru ana ji na aji mai zance ko Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya ba ta ikon biyayya gare shi shi ma Allah ya ba ta ikon biyayya gare ta daga cikin biyayya ai ta samu kanwa shine cikakkiyar biyayya kuma dama kun riga kun ce amin ai ko wanda kuma ba su da karfi Allah ya ba su karfin yi yan uwa yau takwas ga watan dulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan wanda ya daidai da yau muna 25 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya alal haƙiƙa abinda muka gabatar a jiya na so a ce wani ɓarayi ne akwai ɓangaren mata akwai ɓangaren maza domin mu samu damar isar da wannan saƙo wanda muka tattauna dangane da abin da ya shafi ƙissa ta annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da nana Bilqis wanda yake a cikin suratun Namli wanda muka faɗi wasu ɓangarori wanda Allah maɗaukakin sarki yake so mu sani dangane da abin da ya tanadarwa waɗannan bayi nasa wanda har muka fitar da wasu saƙonni wanda dukkanin wasu ma'aurata suke bukata su sani a ƙarƙashin wannan ƙissa ɗin to da izinin Allah yau ci gaba ne kuma ba ci gaba ba ma'ana mun rata ita wannan muhadara din zuwa wani lokaci wanda za mu ci gaba da tattauna ta da izinin Allah amma a yanzu duba da iyaye ne mata a gabana ga kunan masha Allahu an cika wannan masallaci to Allah ya ba mu tarin alherin da yake ba waɗanda suka zo sauraron jin wa'azi da kuma littafinsa allazina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana ubangiji Allah ya mana albarka ga baki ɗaya. ‘yan uwa, akwai wasu nasihohi guda goma gabanin na wuce nake so da izinin Allah dukkanin wata uwa mahaifiya, dukkanin wata ‘yar uwa mace, ki bani aron kunnuwanki waɗanda kuke cikin wannan masallaci ko kuma waɗanda suke nesa da izinin Allah domin mu amfana da juna ga baki ɗaya. nasihohi ne waɗanda na tattaro mana su watakila za su yi mana jan gora zuwa ga abin da yake na daidai da farko gabanin na shiga cikin wannan nasiha ɗin ina so na sanar mana da cewa dukkanin wacce ta ga kanta a cikin cewa ita 'yar uwa musulma ce to ta gode wa Allah ki ce alhamdulillah duk wacce ta tsinci kanta a matsayin ita cewa musulma ce to lalle Allah ya mata gata Allah ya yi mata babban tagomashin da ya cancanta ta gode masa akan wannan ni'ima ta musulunci wata idan ta duba ta ga ita musulma mahaifinta musulmi mahaifiyarta musulma ɗanta musulmi ‘ya'yanta musulmai kai kakanta musulmai kakannin kakanninta dukkanin musulmai ko tubabbe babu ta malam bahaushe ma'ana wanda ya ce ya karɓi tuba ya karɓi musulunci daga baya ma'ana dai duk ta gansu ta tashi ta gansu akan musulunci to wannan ni'ima ce wanda tana buƙatar lalle a gode wa Allah maɗaukakin sarki a kai bari na tambaya a nan akwai wacce ba akwai wacce ba musulma ba ce a nan gurin akwai wacce ba musulma ba ce kenan dukkanin mu nan musulmai ne da izinin Allah haka ne to in dai ku ke musulma ce to ga sakon musulunci in dai mace ita ya ce musulma to lalle ta sani dole ne ta yi haƙuri ta karɓi wasu koyarwa da musulunci ya zo da su saboda ta yadda ta ce ita musulma ce menene ma'anar musulunci yana daga cikin ma'anar musulunci shine miƙa wuya ki miƙa wuya wa sallimu taslima su sallama su miƙa wuya wa Allah maɗaukakin sarki kuma ba zai zamo kin sallama kin miƙa wuya ba har sai kin tabbatar da babu wani abu a cikin ranki na ƙaiƙayi ko na jin ba daidai ba cikin abin da aka ce an hukunta wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasula faqad dhalla dhalalan mubina ma'ana bai dace ga muminai maza da muminai mata ba a ce idan Allah da manzansa suka hukunta wani hukunci su zama suna da wani zaɓi cikin wannan hukuncin a'a su sallama wa wannan hukuncin haka ake so falawa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima duk wannan ina yin shimfiɗa ne saboda yau mata sun samu kansu a wani lokacin da wasu masu jajayen kunnuwa suna zuwa suna hure muku kunne ko kuma suna hure wasu ku kunnuwa a matsayin musulunci bai ba ku yanci ba musulunci ya tauye haƙƙinku musulunci bai kaza bai kaza bai kaza ba amma idan kika yadda ke musulma ce lalle za ki ga wani abin ke ce baki fahimci yaya haƙiƙanin wannan saƙon musuluncin yake ba to daga cikin abin da nake so mu tattauna nasiha ta ta farko ga 'yar uwa mace a matsayinki na uwa a matsayinki na mahaifiya a matsayinki na wacce idan ta gyaru to ba gyaruwar kanta bace ita kadai ta gyaru gidanta ya gyaru unguwarsu ta gyaru birniwa ta gyaru jigawa ta gyaru Najeriya za ta gyaru da izinin Allah ki ji a karan kanki cewa gyaruwar kike kadai gyaruwar al'umma ce ga baki ɗaya. shi yasa a koda yaushe ake cewa idan ka tarbiyantar da ya mace to ka tarbiyantar da al'umma ne ga baki ɗaya. saboda mace ita ce uwa mace ita ce jagora a wurare da dama da musulunci yake ba ta irin wannan jagorancin musamman irin kula da gida da kuma shakuwa da tafi da kuma 'ya'yanta to idan ku har ya mace idan ta gyaru al'umma ta gyaru to yana da kyau mu duba mu ga waɗannan nasihohi guda goma da izinin Allah da za su ƙara taimakawa wajen gyaruwar ya mace domin mu samu al'ummar mu ta gyaru baki ɗaya abu na farko a matsayin ki na ƴar uwa musulmi ina ga inda ba komai ba ai ana ji aka ko ba sai an kunna ba yawa a matsayin ki na a matsayin ki na ƴar uwa mace ki sallama cewa ba komai ne zaki ba sai abin da aka gindaya miki nasihata ta farko gare ku ya ku iyaye mata kada ki zamo sarsara an san me sarsara ma'ana me yawan surutu me yawan magana faɗi babu ƙaidi mai yawan shiga shara ba shano kada ki zamo mai irin wannan al'amari ɗin ina fata fahimta kada mace ki zamo kada mace ki zamo a ce kullum idan kika zauna a wurin waɗancan ke ce za a dinga jin kina muryarki kadai ake ji idan kika zauna a can muryarki kadai ake ji a ko da yaushe ki zamo ke wata sarsara ai kasiratal kalam ma'ana mai yawan magana wannan ba ɗabi'a bace ta ƴar uwa mace ba haka aka san mace da irin wannan al'amari ba, kuma ina ma dai a ce yawan maganan nan yawan magana ne cikin alheri, duk macen da ta cika magana duk macen da ta kasance ta cika surutu to za ka same ta za ta cika ƙarya za ta cika munafurci za ta cika gulma za ta cika annamimanci za ta cika faɗin abin da yake na ba daidai ba saboda ita so take ta firge mutane ita so take komai sai ta magana a ciki a gefe guda kuma Allah yana faɗi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dukkanin abinda kika faɗi to lalle akwai raqibun atid ma'ana raqibun atid mala'ika ne mai kula da duk abinda kike aikatawa yana ainihin wato rubuta dukkanin abin da kika rubuta na lada a dama kenan na hagu yana kula da abin da kika rubuta kika faɗi na sharri idan baki ainihin wato tuba ba to ki sani yake yar uwa duk abin da zaki faɗi lalle ki sani akwai akwai cewa abin da Allah madaukakin sarki yake umarta ki da wannan ainihin wato al'amari din dan haka ki kasance mai karancin magana ki kasance mai karancin magana a koda yaushe ki kasance duk abin da za ki faɗi za a lissafa miki wannan al'amari ɗin duk abin da kika yi lalle Allah maɗaukakin sarki zai miki hisabi akan wannan abin da kika faɗa wata tana nan an santa idan a makaranta ne tana zuwa to wallahi an san kan da ta zo idan a wajen suna ne an san tazo idan a gidan biki ne an san tazo idan a gurin kaza ne an san tazo ke kan me miki zafi kowa a garin birni wannan ba wanda bai san ki ba saboda surutun ki na bala'i to ki daina dan ko misali aka zo yi da ke ayyo mai surutun nan wannan mai kaza to shi kuma namiji yana ji an ce mace sarsara ce mai surutu ba a cika ba da shawara a auri mace mai irin wannan surutu ba saboda duk mace mai wannan surutun mai balbalar da abin da ta ji daga gidanta zuwa waje ba ta da sirri mijinta ba shi da sirri a gurinta shi kuma miji yana so wace ce za ta rike masa sirri duk namijin da bai samu mace mai sirri ba to za ki samu ba zai iya zuwa yana shawartar ta ba kuma a koda yaushe muna ba da shawara muna insisting din a dinga shawartar mata amma ya za a shawarci wacce idan aka faɗa kamar ka yi shawara ne a babbar kasuwar garin nan kaga dole ke kika jawo kanki kada ki zamo mai surutu idan an ce mai surutu ba a ce wai kada ki magana ba a'a ki sani duk abin da zaki furta abu ne mai ma'ana abu ne mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yana nuna cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin cikar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da ba ruwansa bai shafe ki ba ki ja baki ki gum ya shafe ki ki faɗi abin da yake na daidai ina fata mun fahimta to wannan ku rike shi a matsayin nasiha ta ta farko gare ku ya ku iyaye mata daga wannan gari na Birnuwa kada ki zamo mai yawan menene mai yawan surutu sannan nasiha ta ta biyu gare ku a matsayinki na 'yar uwa musulmi da muka yi muƙaddima kika ce ke musulma ce kada ki yadda a ce kin wuce matsayi na yarinta kina gidan aure yanzu ko kin zamo dattijuwa a yanzu amma a ce ba ki da wani kaso na karatun alkur'ani ai kam za ki asara lalle ki zamo kina da wani kaso na karatun alkur'ani a rayuwarki ki karanta ƙur'ani ki karanta shi a gida ki karanta a makaranta al'umma ta taso al'umma alkur'ani mai girma alhamdulillah daga cikin shaidar da in na tafi zan yi mutanen birniwa zan ce matasanta akwai ƙur'ani amma matasan maza fa saboda ni maza na gani kuma haka na ga ƙur'ani to Allah ya sa matan su ma haka suke da alkur'ani ko da yake an ce barewa ba za ta yi gudu ɗanta ya rarrafe ba ko ba zai a ce maza su alkur'ani mata a bar su a baya ba a ɗabi'a idan aka ce an yi sauka alkur'ani ko ta hadda ko ta biye za ka ga mata sun fi yawa to amma ni abin da na gani a nan aka sun haka to Allah ya sa dai matan sun fi yawa a nan ɗin shi ba ‘yar uwa ki zama mai karatun alkur'ani karatun ƙur'ani da kika gani yana buɗa miki kwakwalwa idan wani karatu kike nema ƙur'ani zai seta miki wannan karatu ɗin idan zaman gidan miji ne kun ga maza akwai ɓata rai wani lokacin wani lokacin zaki ji babu wanda kika tsana sama da mijinki ya miki wani al'amarin da kina ji ba za ki iya yafe masa ba amma kuma daga baya a zo a zauna lafiya mai rarrashinki babban mai rarrashinki shine alkur'ani kada ki zamo wata mace ita ce ta kusa da ke da dukkanin abin da zai faru a gidan mijinki a ce ita za ki dawo ki fara barbada mata wannan sirrin da ke tsakanin mijinki sai ki zamo irin waccan matar ta farko ki zamo abokin fira abokin shawara shine alqur'ani wata za ta ce yaya qur'ani zai zamo mini abokin fira na'am idan bacin rai ne aka taba ki to ki sani ala bi zikrillah tatma innal qulub da ambatan Allah ne gaba gaban su karatun alqur'ani zukata suke samun nutsuwa suke samun waraka duk bacin rai da kika ji kina ji insha Allah kina komawa zuwa ga alqur'ani wallahi zaki nemi wannan bacin rai ki rasa za ki ji warakar zuciya wataƙila wata fushinta wata ɓacin ranta ta tashi ne ba ta da ko anini ba ta da kofucika to ki sani alƙur'ani yana mantar da ke menene dukiya yana mantar da ke menene wannan tarin abin duniya idan kina karanta ƙur'ani za ki samu wadatar zuci za ki samu cewa ko baki da ko sisi amma kina da tilawa alƙur'ani da kike yake sa miki annashuwa a cikin zuciyarki don haka ‘yar uwa mace lalle dole ne fa ki dinga karatun alƙur'ani in ma baki iya ba daga yau ki fara ƙur'ani waɗannan da suke ƙur'ani a cikinku wallahi ba ɗaya suke da waɗanda ba sa ƙur'ani ba ina fata fahimta ni kam da ina da iko da sai na sa duk macen da take da ƙur'ani to sadakinta sai ya fi na wacce ba ta da me da ƙur'ani lefe na wacce take da ƙur'ani sai ya fi na wacce ba ta da ƙur'ani gidan da za a sauke mai ƙur'ani ai ba ɗaya ba ne da gidan da za a sauke mara ƙur'ani ɗawainiyar da za a yi wa mai ƙur'ani ba ɗaya ba ne da wacce ba ta da ƙur'ani hajiya kafasitin su ba ɗaya ba ne wai the difference is clear ina fata mun fahimta don haka ƙur'ani ya cancanci a yi masa komai wani zai ce a ba an ce a rangwanta ba sadaki ai kaza shi fa sadaki da kuke gani baya yawa baya kaɗan iya kuɗinka iya shagalinka liyun fi ƙudu sa'atin min sa'atihi idan kana da shi ka ba da shi gwargwadon wannan baiwar Allah idan ba ka da shi shikenan ta yi haƙuri ta karɓi abin da take da shi amma wai a zo a ce maka ai wannan sadaki ya yi yawa sadaki ya yi kaza idan da za ku ji irin sadakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ko kuma ɗaiɗaikun sahabbai sadakin da suka bayar sai ku rike baki don haka shi sadaki baya kaɗan baya yawa gwargwadon wane ne mijinki ya zo miki ina fata fahimta abu na gaba bayan karatun ƙur'ani da nake faɗi nasihata ta uku mata idan Allah ya musu wani al'amari wata ni'ima to za ki same ta wata ba duka ba tana da alfahari tana da jiji da kai tana da tinƙaho musamman a ce Allah ya mata wata falala ko ta ilimi ko ta dukiya ko ta mulki to ka shedinki iyaki wa iyaki inda kina son ɗaukaka a rayuwa ki haɗu da Allah salin alin kada ki zamo mai alfahari kada ki zamo mai ɗagawa da jiji da kai abin da yasa nake nanata muku wannan saboda irinsu ba su zamo wa wasu a rayuwarsu ko da gidan aure ne ba su cika haƙuri su zauna a wannan gidan aure ba kada ki ɗagawa kada ki zamo mai jiji da kai an ra'ahu stagna innal insana la yatgha an ra'ahu stagna wani daga lokacin da Allah ya ce aka ce an ba ta dukiya tana jari tana jujjuyawa yar kasuwa ce to shikenan fa sai ta dinga ganin dukkanin wanda ba irin ta ba a ƙasa yake har da mijinta za ta dinga faɗa masa za ta dinga masa tsawa za ta dinga masa duk abin da ta ga dama wannan kuskure ne idan kina da dukiya kina karkashin miji ki ji cewa shi din shugabanki ne shine sayyiduki kuma kawamar wannan gida din jagorancin yana karkashin sa ne ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ina fata fahimta ki girmama shi a matsayin sa ya bar ki kike wannan kasuwancin wataƙila ya taimaka miki kika samu wannan dukiya din idan ilimi ne kada ki zama mai ɗagawa yau so nawa ne wasu dan Allah ya ba su ilimi ya ba su karatu sai kaga ana jiji da kai da ɗagawa in na ce karatu ina nufin karatu abu mafi takaici kaga mutum Allah ya ba ta ƙur'ani ko ya ba shi ƙur'ani amma wai a lokacin zai fara ɗaukar wa kansa dala da goron dutse kun san dala da goron dutse an san dala da goron dutse wasu duwatsu ne a jihar Kano in za a buga misali don girmansu sai a ce kamar irin wannan ina fatan fahimta to lalle ya kamata a kawo biza kyauta domin ku je yawon bude ido garin Kano kenan ko dan dukkanin wacce ta mutu bata je Kano ba to ba zan ce dai za a yi mata hisabi ba amma dai da sauranta ana fahimta yan uwa so dan haka ba daidai bane dan Allah ya baki Qur'ani ki dinga jin cewa ke kin fi kowa ki dinga jin girman kai ki dinga dagawa ki dinga kaza ai baki aiki da qur'ani ba Allah ya baki qur'ani a lokacin kike kankan da kai Allah ya baki wani ilimi a lokacin kike nuna ke ba kowa bace idan kika kankan da kai kika tawalu'u to sai Allah ya kara miki wata mijinta shine fa ya taimake ta tun ba ta da komai tai qur'anin tun tana ɗalibarsa ya hardatar da ita ta zama wata amma kuma yau shi ya haddatar da ita kuma shi bai iya haddata ƙur'anin ba kaji kendir kenan ya haddatar da ɗalibansa kuma ya aure ta amma shi bai iya haddace wannan ƙur'anin ba kuma daga ƙarshe ta zo tana gasa masa aya a hannu shi yasa ana yawan koke da irin waɗannan matan amma mu ba ma goyon bayan wai a ce ba za a auri masu ilimi ba yau in baka auri mai ilimi ba wa za ka aura sannan ke kuma ba daidai ba ne don an aure ki da iliminki ki zo kina rena mijinki don ba shi da ilimi ina fata mun fahimta akwai bawan Allah da lokacin da ya aure ta ko secondary school ba ta yi ba ya biya mata ta yi wa ectaneco ta je gaba da jami'a a gaba da secondary school ta gama wannan yana taimakonta da duk abin da ya samu iko amma lokacin da kan mage ya waye ta haɗu da irin guys na jami'a aka hure mata kai da Allah yanzu wannan zaki dinga kulawa yanzu kaza yanzu kaza ai tun gabanin a gama degree program da suke ya fara ganin canji lokacin da ta gama sai ta ce ita fa labudda sai ta yi magister sai ta yi masters shi kuma ya ce ba zai yi ba ba za ta yi ba me yasa ba za ta yi ba ya ce saboda ya fara ganin tana ɗagawa shi bawan Allah shi diploma ce ma da ita ya ce bai damu ba idan ta fi shi saboda ci gaban ta ci gaban shi ne amma da ita ke da yake ita yar yau ce sai ta nuna halin yau din in nace yan yau ina nufin waɗanda ba su tuna kima da darajar da aka yi musu a baya ta fara ganin sa shi bai isa ba ƙarshe aka sulhunta aka sasanta za ta je masters ta tafi masters kuma shi ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarta wani lokacin har ya kai ta wani lokacin ya je ya dawo da ita baiwa Allah ta gama masters ta yi defense na wannan ainihin wato tafis nata ta ji kanta fa shi miji yana cin yana diploma bayan ta gama ta ce haba ya za a yi na kai har wannan matsayin kuma ban rufe karatuna da wannan dalun ɗin ba kun san me dal doktora kenan ai ya kamata na rufe haka ta zo ta ci gaba da wannan karatun to ga baki ɗaya ƙawayenta da suke ba ta shawara ta canza su saboda ai su a yanzu ba su da wayewa ina PhD holder ina zan tsaya ina kula waccan da wancan ta canza mutane ta samu wasu na daban su ne abokan shawara mijin ma tana ganin alfarma take masa abinda na manta ban faɗi ba sai ta zama kuma ta samu aikin lecturing girman kai kan girman kai kenan shi kuma bawan Allah gashi nan wani aiki yake ma gashi gashi nan dai amma fa me ya taimake ta duk ta manta da wannan al'amari da ya mata tabbatil ce wannan ni'ima ina mai tabbatar muku daga ƙarshe dai bawan Allah nan aka ya zo yake mun taɗin nan cikin tausayi cikin kuka ya ce malam kun ce a basu su karatu to ga irin abin da ni ta mini yanzu idan mun ce kada wata ta yi karatu sai a ce dan me to ga wata irin ta yi karatu kuma ga abin da ta kanna masa na rashin mutuncin na'am hali ne ba kowa take da irin wannan ba to kada ki sake idan Allah ya baki wata ni'ima ki zo ki rena waɗanda ba su kai ki a wannan ni'ima ɗin ba ki san su wane ne suka yi silar zuwan ki wannan mataki ɗin ina fata mun fahimta don haka kada ki sake a ce kina jiji da kai kada ki sake a ce kina alfahari mafi muni ma shine wacce za ta zo tana alfahari da abin da ba a bata ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake koshi da abinda ba shi da shi to kamar ya sanya tufafi ne na ƙarya kayan aro kan ba sa zama mai kayan mutum ba sa zama wa nasa ina fatan fahimta don haka iyaki summa iyak ka shedinki dangane da wannan alfahari da gori da makamancin haka sai na gaba na gaba na nawa kenan nasiha ta gaba ta nawa kenan ta hudu madalla ihfazi lisanaki kin ga wannan harshe wallahi ki kiyaye shi harshen nan shine yake sabbabawa bawa shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gaya masahabbai su kiyaye harshen su sai ɗaya daga cikinsu yake cewa shin za a kama mu a bisa abin da harasanmu ko harsunanmu suke aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to akwai ma abin da ya fi saurin jawa mutum a sa shi a cikin wuta sama da abin da illa hasa idu alsinatihim sama da abin da harsunansu suke aikatawa ma'ana illa harshe ko illolin harshe suna nan da yawa ba za su kirgu ba na faɗa a ɗazu idan kika buɗe wa bakinki yawan surutu to za a samu wannan illa harshe ta hudun nan ta fito dole za a same ki da ƙarya wata ƙarya ba komai bane a gurinta bari na ɗan labarta muku wani hadisi guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ka ku da ƙarya wa iyyakum wal kadhib innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ina ka ku da ƙarya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maza da mata duk sun shiga ciki saboda ƙarya tana shiryarwa zuwa fajirci fajirci kuma yana shiryarwa zuwa wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai gushe yana ƙarya yana kirdadan ƙarya ba hatta yuktaba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi ko an rubuta ta a wajen Allah tataccen makaryaci ne ko makaryaciya illar da za a yi azabar da za ta jawo makaryaci shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa a mafarki mafarkin annaba kuma gaskiya ne ya ga wani bawan Allah ana masa azaba azabar da ake masa shine an san kugiya aiko an san kugiya idan aka sa masa a nan ta ɓangaren kuncinsa bakinsa na dama idan aka ja sai an farke shi har izuwa ƙeya sannan sai a koma nan ɓangaren hagu a farke har izuwa ƙeya gabanin a gama hagu a dawo dama daman nan ta manne yadda take sai a kuma dawowa haka za a yi tai har izuwa ranar tashin alkiyama annabi ya ce menene wannan wane ne wannan aka ce in tsalik in tsalik hadisi yana cikin muslim kaje kaje za a yi maka bayani daga ƙarshe kun san wane ne wannan sai aka ce ai wannan makaryaci kenan wanda yake ƙarya shi kawai burinsa ya ƙarya ya burge mutane ta yi ƙarya ta burge mutane kun san ƙarya a yanzu kala kala ce wata ga yadda gidansu yake amma sai ta yi ƙaryar gida wani ga yadda gidansu yake sai ya ƙaryar gida mafi muni a yanzu idan zan haska muku wani yanayin neman aure Allah ya sa musibar bata fito nan garin birniwa ba amma a wasu garuruwan zan yi duka babu kama suna ƙarya kawai mutum ɗin ne da kake gani shine ba ƙarya a tattare da shi ba amma hular ƙarya rigar ƙarya motar ƙarya kai wani har iyayen ƙarya ma yake yi Allah ya sa dai babu anan mala insha Allah babu to Allah ya sa babu amma a wasu guraren wallahi azim haka za ki ga samarin sun zama samarin shaho ne kawai sun zama jemagu shi jemagi ai baya sama ne baya ƙasa ki nemi ya fito ki rasa inda yake yi dama ƙarya ce amma fa idan an bi ta ɓarawo abu ta mabi sawu wataƙila ce kika buɗe masa ƙofar ƙaryan wataƙila sai bango ya tsage ƙadangare ke samun inda zai hau lokacin da ya zo gurinki tsakani da Allah ke kina ganin kai wannan anaka Allahu ne me nace me zan samu me nace me iyayena samu me nace me za a yi kaza da kaza kika bude masa kofar ƙarya dan haka shi ma sai ya je ya nemo duk abin da zai miki ƙarya domin ya yaudare ki ko makamancin haka auratayya an mayar da ita akan ƙarya ƙarya ta harshe ce take komawa ta gangar jiki take komawa cikin bangarori da dama wani duk abin da zai zo ya gaya miki wallahi ƙarya ne haka ita ma duk abin da za ta zo ta gaya maka ƙarya ne wata fa kawai za ta ce maka Allah ɗaya ne ka yadda amma in ba haka ba duk abin da zai fito daga gare ta ƙarya ne ta sabarwa kanta ƙarya to Allah ya kiyashe mu da irin wannan hali me ya ja musu wannan harshe ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kula da shi idan aka je alkiyama harshen da kuke gani da muke gani dinnan za a rike shi ba zai yi magana ba gabbai su ne za su yi magana Allah ya ce za mu rufe bakunansu ballantana ma baki ya yi ƙarya to wa zai wa ƙarya a gaban Allah don haka duk abin da aka yi dabdala aka aikata sai ya zo ya firzar ko sai gabban nan sun zo sun firzar abin da ya faru Allah ya kiyashe mu mu guji ƙarya ƴan uwa nasiha ta gare ku ta biyar ita ce neman ilimi da aiki da ilimi wannan abu ne da musulunci ya zo yake kwaɗaitar da mata kwarai da gaske kada ki ce ke mace ce iliminki yana da iyaka waya gaya miki musamman in na ce ilimi ina nufin ilimin addini a karan fari ilimin addini akwai wanda yake na wajibi wanda yake fardu ainin ne na dole ne kowace ɗaiɗaikun ku ta sani akwai kuma akwai wanda yake fardun kifa'e wanda idan wata ta yi ta ɗauke wata bari na bada misalin kowanne akwai ilimin da dukkanin wata ya mace dole ne sai ta yi shi in ba ta yi ba za ta haɗu da fashin ubangiji ilimin sanin ubangijinta ba za ki ce a ni kam ina zan tsaya in je wata makaranta in san Allah kada ki san Allah amma za ki san wala kili kuwa kwarai da gaske dole ne ki san ilimin da za ki san Allah dole ne ki san ilimin da zakin guje wa shirka da kafirci rashin sanin ilimin tauhidi ga 'ya'ya mata yau shi yasa wasu za su dinga fitowa da sunan malinta da sunan ilimi suna baje kolin shirkokinsu da tsubbace-tsubbacensu su kuma mata babu abin da suke ciniki in ba irin wannan al'amarin ba da sunan harkar mallaka da sunan harkar kaza da kaza da kaza a nan za ki ga ana ta siya imanin mata wata wallahi ba ta sani ba amma kuma jahilci ba hujja ba ce a wannan zamani din ina fita mun fahimta wata ta zo ta ce a gafa wani malami wallahi istihararsa kamar yankan wuka ne kaji istihara to irin wannan istihara gwanda da kace istihara mu dai tamu istiharar ta sunna babu wanda yake yi wata istihara kowa zuwa take ta yi wa kanta da kanta in baki iyawa ga malamai nan ki je su koya miki an gane da kyau zuwa ake a koya an san me istikhara aiko addu'ar neman zabi kina neman zabin aure kasuwanci zaki fara wani karatu wani admission kike nema dukkanin wasu al'amura sahabbai sun kasance suna bawa annabi a Allah madaukakin sarki zabi cikin abin da za su gudanar to amma yau sai bokaye yan tsubbu suka shiga wannan rigar suka ce bari a je a yi mata istihara ai ba za a ce wane boka bane lokaci guda a'a za a fare muku ne da cewa ai addu'arsa kamar yankan wuka ce ai istikhararsa kamar kaza take ai kaza kamar kaza kamar kaza ina fata mun fahimta to ku guji ire-iren waɗannan za su ainihin wato siye muku imanin ku ne kuma wallahi ba za ku ga daidai gaban Allah ba a yau wai banda bala'i a wasu matan ina aji ina girma amma wai ka ji wai mace tana so wai a ba ta sirrin mallakan wancan saurayin wai shirkar da za ta yi kawai akan wancan wulakantaccen saurayin ne fa to ni ko zan yi shirka zan yi shirka ma akan wani saurayin da bai san kina yi ba kun san wai shirka kuwa shirka fa duk laifin da kike yi duk laifin da kike yi matukar baki shirka ba kika je wa Allah Allah zai iya gafarta miki amma na rantse da Allah maɗaukakin sarki idan kika mutu kina shirka Allah ba zai gafarta miki ba. To wai ki rasa inda za ki shirkan ma sai akan wani abu banzan bazara, wai shi ne wai abin da kina yi bai ma san kina yi ba. Shiga sharaba shanu kenan. Me amfanin san maso wani, wahala ce, wai ta je kuma ta ɓarin imaninta, kuma wallahi kin san me zai ta cin kuɗinki, kuma wallahi ba zai soki ba, kuma shi wancan ɗan iskan bokan duk abin da yake nema ya gama samu ‘yan kura tana maganin mai ake cewa za ta yi wa kanta mana shi wa kansa maganin talaucin mana to yake za ki ɗibi jikiri raɗe-raɗe wai ki tafi ga wani malami can babu wani malinta mutum ba shi da alaƙa da ƙur'ani ba shi da alaka da sunna amma wai shi kuma malami ne wai saboda a ɓadda kama ba za a ce buka ba ne kin ga malama dukkanin wanda zai zo ya buga miki ƙasa ɗan duba mai cewa yana da ilimin taurari kai ai tauraruwarki tana wuta tauraruwarki tana kusa tauraruwarki tana kaza wallahi din rufa'ida ne da mun so mai muku irin wannan harkar rufa'idan dan ku ga na tabbata gabanin na babbar niwa da tuni na tara kuɗi da yawa iskancin banza ne duk mata nan irin karatun da kuka fi so kenan to gaskiya ɗaya ce duk wa'ancan babu abin da za su ba ku sai raba ku da imani harka da bori da aljanu ba za ta yi muku komai ba kuma duk lokacin da kika riƙi azkar babu wata macuciya da za ta cutar da ke babu wani asirin da zai tasiri a kanki matukar kin yi riko da sababi na alkur'ani da sunna da haka yan uwa wannan wajibi ne bangaren wannan ilimi ku koyi ilimin tauhidi ilimin da zai nesanta ku da shirka ilimin da zai kusanta ku da kusan Allah maɗaukakin sarki rashin haka zai kai ku ga halaka zai kai ku ga Allah maɗaukakin sarki ya kama ku bisa wannan abin da kuka aikata ilimin sanin sallah ba ɗauke kowa ba dole ki je makaranta ki saya za ki sallah ilimin hajji ilimin azumi ilimin zakka dukkanin waɗannan wajibin ki ne ki san su musamman waɗanda suka hau kanki da muka ji ilimin sanin tsarki mata kuna da sakaci wajen sanin abin da ya shafi tsarki dole ne ku ajiye kunya dole ne ku ajiye wani girman kai ku tambayi abin da ba ku sani ba yana daga cikin abin da ke jawa mutane a bala'in masifa ta azabar kabari rashin tsarkakuwa wata rana annabi sallallahu ya wuce ta kabaruruwa guda biyu yace innahuma la yu'azzaban lalle ana azabtar da su amma ba wani abu bane mai girma a tunaninku ake azabtar da su daya baya suturtuwa idan yayi bawali baya tsarkakuwa kenan saboda shi Allah mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban dayan kuma annamimi ne to dan Allah a yau wace ce za ta ce ɗari bisa ɗari tana sanin lokacin larurarsu ta mata lokacin da ta zo lokacin da ta ɗauke ta sani ta ƙware ta haddace ta kai makura phd holder ce a wannan matakin ba ta da matsala a wannan matakin wace ce take da bugakkiyar irin wannan ilimin in fa babu fa akwai matsala fa in kina bauta ba a bisa tsarki ba Allah fa ba zai karba ba ba rashin karɓar ba ne kaɗai wa ya baki lasisin ki azumi lokacin da kike wannan jini na period al'ada ko kuma lokacin wa ya baki dama ki sallah na'am ba za ki azumi ba amma za ki rama azumi ba za ki sallah ba kuma ba za ki rama sallah ba nawa ne waɗanda shi kanshi wankan bayan an gama tsarkin ma ba su iya ba to da me za a bauta wa Allah wannan fa karatu yana jiran ku wajibi ne ku san shi wannan ya nuna kenan dole ne mata ku je makaranta zuwan ku makaranta na farko shine addinin da za ku sani domin ku haɗu da Allah salin alim ina fata mun fahimta amma akwai karatun da yake fardun kifa'i ne in wasu sun yi sun ɗauke wasu kamar a samu malama mai karantar da Qur'ani malama mai da'awa wa ƴan uwa mata wannan idan wasu sun yi sun ɗauke wasu amma kuma a ce dukkanin garin birniwa a ce babu malamai maza da mata to kuma ga baki ɗaya birniwa sai su haɗu akan sun yi saƙo ga baki ɗaya ina fata fahimta don haka wajibi ne mata su tashi su karatu na addini musamman abin da yake na wajibi su san shi ina fata fahimta nasiha ta ta shida wannan kunne naki yar uwa lalle ki san menene zaki saurara ki san menene zaki dinga ji a koda yaushe musamman yau da Allah ya jarabce mu da lokaci na wayoyi mp3 da wasu devices da ake da su kala-kala mutum zaka ga tana tafiya tana ta gida kai kamar wata jinjirar kadangarwa amma menene wani music take ji babu wanda ya san me take ji ta makala abin yana cikin wani ɗan kwalinta ko wani maɗaurin kanta ko makamancin haka kaga tana tafiya kai ka ce wata mutuniyar Allah a ce mutuniyar shedan ce tana ta gida kai wata badujala ce take tashi a kunnuwanta to kuskure ne wannan duk kunnen da ya haɗu da irin wannan to ba zai kuma samu damar ya saurari karatun alkur'ani ba ai ba za su haɗu ba kiɗa da- da kuma ƙur'ani ai hanyar jirgi daban hanyar mota daban kina son ƙur'ani to ki guje wa wancan al'amari ɗin ina fata mun fahimta lalle ki tsabtace wannan kunne naki na sauraron waɗannan kiɗe-kiɗe da sauraron kalamai na batsa da abin da bai dace ba yau wayoyin al'umma yau idan zaki ce zaki screening idan na ce bari mu kulle kofar nan gabanin a bawa kowace sai mun yi screening mu ga wace ce mai ƙur'ani device ko app na ƙur'ani a wayarta sannan wace ce mai irin waƙoƙin nan wace ce za a samu wayarta wacce babu kiɗa ko ɗaya a ɓangaren a ma'abin nan kundin tada ma'aunai wace ce shi yasa kuka yi shiru na'am wasu babu amma kuma wasu fa rabbuna yasur to kuskure ne lalle ki sani za a yi miki hisabi akan abin da kike aikatawa za ki je ki aikata duk abin da za ki aikata ba mai ganinki ba mai jinki amma kuma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ya kiyashe mu da haka wayoyinku da suke hannu lalle a san menene za a ainihin wato aikata su menene menene zaki aiwatar da su ina fata mun fahimta na gaba a matsayinki na ‘yar uwa mace dole ne ki yadda da shiga irin ta musulunci wanda musulunci ya tanadar ana tare? a matsayinki na ‘yar uwa mace dole ki yadda da tsarin shiga na musulunci wadda musulunci ya ainihin wato ya tanadar kwan jira ku gama ne ai kaina ne yake rabuwa ko ya na ji magana ta baya sai na zaci abin nan ne me nake cewa ne bari su su tuna min me nake cewa mata nasiha ta nawa muke ban ji ba na bakwai a'a ni kuma a na guri na na shida muka gama na'am na bakwai za mu tashi madalla a'a a ba ba da kofa ba ba da kofa ba ka san dama nema ake ko mata idan aka haɗo sai surutu to Allah ya muku albarka na bakwai a matsayinki na ‘yar uwa mace kuma musulma lalle ki sani shigarki da zaki ba shigar kin ga dama ba ce ba shiga da kika ga dama zaki ba a'a dole ki shiga irin wacce musulunci ya ce a yi shigar da musulunci ya ce shi ne allibasu shar'i ki sanya hijabi ki suturta dukkanin jikinki ina fata mun fahimta in ban da fuskarki da tafukar hannu amma wannan dole ne ki suturta dukkanin ainihin wato abin da yake na jikinki mace dukkaninta al'aura ne in ban da abin da ya shafi fuskarta da tafukan hannunta an gane da kyau don haka mace dole ki kula wace irin shiga za ta yi. alhamdulillah ga kunan kun cika wannan masallaci a kusan babu wata wacce za ka ce tana da wata shiga wacce ba daidai ba alhamdulillah to Allah ya sa har zuwa gurin biki ma a ce haka ake yi hakan take ko ba hakan ba ne a to insha Allah wannan insha Allah akwai tambaya a kanta haka ake so ki kasance a koda yaushe yadda zaki irin wannan shiga ta musulunci to fa duk inda zaki je haka zaki je ki bautawa Allah na'am ba laifi bane dan kun yi shiga iku iku mata ta yanda wata ƴar uwarki ta ga a danki ƴar uwarki mace nake nufi akwai wasu dangi guda goma sha biyu wanda idan kin yi ado su ne fa kaɗai aka yadda su ga wannan ado ɗin amma banda wannan mutane goma sha biyan babu wacce ta baki a babu wanda ya baki damar ki je ki cancaba ado ki zo kina tafiya a bainar jama'a domin ki ɗau hankali to hankalin wa za ki ɗauka hankalin ‘yan uwanki shaidanu da suka baki dama ki wannan shiga ɗin ina fata fahimta akwai wasu masu tunani cewa ai idan mace bata irin wannan shiga ba ta fidda tsiraici ta fidda jikinta da kaza to ina za ta samu mijin take munana wa Allah zato na'am za ta samu miji irin wanda take tunani kuwa za ta yi shiga shiga wacce ta ga dama amma kuma ta sani mijin da ta tashi samu za ta samu miji ne irin wanda take tunani ita ta yi shiga ta 'yan kwalta to lalle mijin da zai zo shi ma ɗan kwalta ne ta yi shiga ta 'yan titi mijin da zai zo miji ne na 'yan titi amma ta yi shiga ta musulunci in sha Allahu idan mijin ya tashi zuwa za ki ga miji ne na garkin tsatse ku gane da mace ta yi hanzarin ta ce lalle sai ta auro kowane mutum ya zo mata ya aure ta nagari da ba nagari ba har gwanda ta jinkirta kada ta auri mummuna wanda yake ba nagari ba har lokacin da nagari zai zo mata idan nagari bai zo mata ba har gwanda ta ci gaba da kiyaye kanta da ta je ta auri wanda yake ba nagari ba wallahi duk macen da ta kuskura ta yi aure a bisa hagu ma'ana a bisa gurɓataccen hannu za ta yi dana sani kwarai da gaske an lalata mata rayuwa an ainihin wato za ta yi ta dana sani ne a koda yaushe don haka ba daidai ba ne ki ce wai da sunan neman miji za ki fitar da tsiraicinki ko surarki mafi ma abin takaici sai a social media ta caɓa kwalliya ta yi ado ta ɗora a dp ɗinta ko a status nata ko kuma a kafafen sadarwa nata wai ita tana neman miji kin san irin wa za ki samu albishirinku na'am ba ma miji kaɗai ake nema ba wallahi ɗan kambun baka suna nan kaɗai sun ishe ki wata tana nan tana haihuwa sai ta ɗauki yaronta ta postin ɗinsa sabuwar haihuwa ko abin nan ma ba a gama masa a hutuba ba a yi masa ba idan ubansa bai masa kutuba ba kaga ya samu wasu iyayen masu kambun baka su za su fara masa kutuba kuma duk mai kambun baka yana kyalla ido ya gani ya ce kai yaron nan ko yarinyar nan ta yi shikenan kaga yaro yana ta fama da cututtuka an rasa gane menene matsalar kambun baka ne an san kambun baka ko shi yasa suke cewa maita maita a'a babu maita a musulunci in kin ji an ce na maye ne ko wance mai ya ce to wannan tsafi take yi abin da aka sani shine kambun baka wata halitta ce wanda watakila wani ma yana da ita bai san yana da ita ba shi yasa dukkanin wanda zai ga wani abun birgewa ya birge shi to ka ce ko ki ce masha Allah a ce menene masha Allah to wannan shine maganin ka kashe dukkanin wani mai kambun baka shi wanda ya gani din kenan watakila yana da shi bai sani ba to sai ka ce masha Allah sannan in yaro ne sai a yi masa addu'a me ake karanta wa yaro? a karanta mu ji menene ake karanta wa yaro? u'iduka bi kalimatin lahi tamma min menene min kulli shaitanin wa hamna wa min kulli madalla wa min kulli ainin lamma to wannan addu'ar ku dinga karanta wa yara waɗanda suka tasa wanda ba su tasa ba a dinga kula da su saboda gudun masu kambun baka Allah ya kiyashe mu to wata kuma ita take gayyato su ba ma masu kambun bakan ba har aljanu wata tana nan tasa shikenan mutum bai kyasa ba aljani ya kyasa wallahi ya je ya aure ta ya hana ta aure akwai aljinnul ashiq aljani wanda yake auren mace saboda kawai santa yake shi kuma irin wannan soyayya aljanin ba ta fita ta sauki wani zai kasance da ita shekara da shekaru wai shi kishi ne da shi ba zai taba bari ta aure ba akwai shi ko babu na'am akwai matukar ba ai ruqiya shar'iyya an fitar da shi ba ya gayyato shi ke ce kikai shigar da bata dace ayi ba kikai shigar da sai mijinki ya dace ya ga irin wannan shigan amma kin zo kin bayyanar da suturarki da jikinki kowa ya gani to wannan ba daidai bane kuskure ne ku kuke ba wa shaidanu dama su zo su samu wannan ainihin wato matsaya ɗin ina fatan fahimta abu na takwas daga cikin nasihohina da nake ɗauke da su duk inda aka san cewa nan majalisa ce ko matattara ce na lugudan lebe to ki bar gurin kun san me lugudan lebe an san me lugudan lebe gulma an san gulma in aka ce lugudan lebe an san lugude aiko ba ana daka ai ta lugude ba to shi ma wacce ta zauna tana ta surutun wance da wance da wance ai lugude ake yi na baki lugudan lebe kenan gulma to duk inda ake irin wannan gulmace gulmacen ba gurin zaman ki bane duk gurin da ana kawo maganganun wa'ancan ai wa'ancan sharri in kin ga kin zauna cikin su to zaki musu nasiha domin a daina in ko basu daina ba shikenan ki rabu da su ki ba guri ina fata mun fahimta amma in baki daina ba su ma za su jaki ke ma za su jaki wata rana don haka ba daidai ba ne a daina haɗuwa da wannan kuma in na ce gurare gurare kala-kala ne akwai wanda za ku haɗu watakila wajen bukukuwa ko a makarantu ko kuma uwa uba a cikin wayoyi a groups yau wata idan ka duba wayarta groups da take da shi group group kala-kala sun fi ma adadin waɗanda suke mutanenta a cikin waya kuma ina ma a ce karatuttuka take saurara ko groups ne waɗanda suke na amfani a a babu ɗaya daga wancan group ɗin sai na kaza sai na kaza sai na kaza wata fa bafi munin irin wannan a cikin groups ɗin zaka ji wata ta fito da sirrin da ke tsakaninta da miji ba wanda ya san shi sai so biyu haka za ta zo ta baje shi a wannan group ɗin wai kun san me wai ku bani shawara dan Allah ana yi ko ba a yi wai a bata shawara mijinta yana mata kaza baya kaza baya kaza baya kaza to kuma zan ba ku satar amsa daga nan amfanin zuwa makaranta a ji karatu amfanin jin karatu a yi me to ga babban aiki don Allah ku koya mata hankali duk wacce kika ji cewa wai ta zo ta ce ku ba ta shawara ba shawara take nema ba to ga aikin Allah in kina da wata ƙawa dan Allah lallaba ki je ta aure wannan mijin dan Allah yaya kai a ita ce babbar shawara ita shawara kala biyu ce ko dai a bada shawara a baka ko kuma a yi ta aikace tunda ta zo ta baje sirrin ke kuma ki gaya wannan kawarta ki ga abin da ba ta yi masa ki je ki toshe wannan ina mai tabbatar muku idan ta shiga sai waccan an yi wa jarar da ita kuma ta ci gida lafiya lau wa ya ja mata bakinta ya ja mata wa ya ce ta fitar da sirrin da ke tsakaninta da mijinta wata babu irin cewa kunya ko ya kana ko nan bai dace ta kaza ko bai dace a'a haka za ta ta sakin baki ta yi ta zuba ta yi taɓari wannan ba daidai ba ne a ƙarƙashin wannan zan ba ku shawara kin ganki a matsayin ya mace don Allah ki nisanci yawan yin voice ki tura wa koda ƙawarki ce musamman voice ɗin da ya danganci magana akan mutuncin wata ko wani ko makamacin haka shi a voice note babu yadda za a iya cewa ba ke bace ko da za a ce AI ne ko kaza to wannan daga baya kenan in tsakaninki ne da miji miji ya riga ya gama sallama in AI ne ko kaza ta kila sai a gaban Allah a bambance AI ne ko ba AI bane amma yau da ba a ji voice ɗinki ba me yasa nake faɗin haka wata mace in ta samu wayan nan yadda za ta dinga surutu ta dinga gulmace-gulmace kamar gani ga malin haka za ka ji tana yi kuskure ne ko ke ce da gaskiya ki nisanci yawan yin voice kina tura wancan da wancan saboda za a kama ki da hujja in kin ga kin yi voice kin tura abu ne wanda dama ba ki ko ina kowa ya je shi ba an ji wannan nasihar amma wata haka za ta fito a group tana ta maganganu tana ta kaza tana kaza wannan ba daidai bane ku ji tsoron Allah ku daina nasiha ta takwas a ta tara na faɗa zan ƙara maimaita ko in ce gaba ta kawo ta a yanzu ki guji yin giba wai kun san me giba shine cin nama shine ki ambaci yar uwarki da wata abu da take aikatawa in ta ji ba zai mata daɗi ba zikiruka akhaka bima yakra ki ambaci yar uwarki da wani abin da in ta ji ba zai mata daɗi ba kawai kin faɗa ka ne dan ta more ma'ana don tamoranci don ki ji daɗi ba wai don gyara ba kawai kun haɗu a kin ga wancan hmm ai na gaya miki ai bikin ma da aka zo ai an ɗaga kin san me yasa aka ɗaga to ai abu kaza abu kaza nata ne in kin san ta ji abin nan da take ba za ta ji daɗi ba kawai don aishewa a raƙashe kika faɗa haka to kin ci namanta ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu ba za ku so ku ci naman ƴan uwanku danye ba to ya za ku dinga cin naman su kuna giban su sai sahabbai suka ce a'a wannan fa abin da na faɗa tana yi ne fa annabi ya ce to ai shine giban idan mutum yana yi ka faɗa a bayan idansa idan kuma baya yi ka faɗa ba ta yi kika faɗa faqadi bahattahu to kin mata kage kenan shi kuma kage inda shari'ar musulunci ne za a zo a zane miki bayan ki ne bulala nawa samanuna jalda za a bulale ki a samanuna komi a jalda za a bulale ki bulala ɗari wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda madalla a bulale su bulala 80 haka ne fa hukuncin ki yau da ana bulalan nan a ce a tafi kofar fada ga wacce kandala yar gidan kaza za a zane ta saboda ta yi kazafi gobe za a kuma ba za ki kuma je an kuma ba to don haka a guje yin giba a guje yin annamimanci me annamimanci annamimiya ita ce wacce za ta ɗauko labarin wannan ta kai shi can ta kwaso na can ta kai shi can ta dinga yaɗa wannan annamimancin saboda a haifar da fitina to albishirinki annamimiya kina da azabar kabari azabar kabari masu annamimanci su ne waɗanda suka fi samun kaso mai girma daga cikin annamimanci bai dace gare ki ba ɗaliban ilimi kina da karatu kuma kina annamimanci yau bala'in giban da gulma mata aka fi sani da annamimanci mata aka fi sani amma yau abin ya tashi da gun mata ya koma gun suwa to Allah ya kiyashe mu maza ko mata dukkanin waɗanda suka yi wannan al'amura riga ce dukkanin wanda ya yafa zai samu kasansu Allah kiyashe mu. Na goma, watakila da zan tsaya a kansu saboda lokaci, nasiha ta da nake ɗauke da ita shi ne. Wata ba ta sabarwa da kanta ita ta yadda ta zauna a gida ba, a'a, duk inda kika san ana cin kasuwa, ranar yaushe kasuwar birni wata ke ce, talata? to da izinin Allah talata tana yi da ita ake buɗe kasuwa ba za ta dawo ba sai lokacin da aka rufe bini bini kasuwa kai wata ma ba nan kaɗai ba sai ta gangara kasuwar garin gabas sai ta gangara kasuwar gujungu sai ta gangara har kano ita kenan dukkan wasu kasuwannin ƙasan nan ta gama sanin su ku gane ban ce zuwan mace kasuwa idan ta kiyaye sharuɗa na musulunci haram bane amma kina mace ina ke ina yawan fita kasuwa babu gaira babu dalilin ina mijinki ina iyayenki ina kaza ina kaza musamman ma irin kasuwannin nan namu yanzu a Kano idan kuna duba labarai cikin azumi ka duba cikowa da cincirindo ka dinga ganin yadda yara ƙananu suke wahala ana mutuwa ana suma kuma majority of them idan ka duban su za ka ga iyaye mata ne an yi cincirindo an fita za a je a menene wa'ai siyayya wani ya manta ma da azumi ne ibada ake a'a ai za a kecere ni za a je kasuwa za a yi kaza alhalin bai zama lalle ta bawa kasuwan nan haƙƙin ta ba to ki ji tsoron Allah ya ke yar uwa mace idan an yarje miki ke business kasuwanci to ki san da wa zaki kasuwancin wani irin kasuwanci zaki yaya shigakki wajen wannan kasuwancin ina fata mun fahimta wannan yasa dole zan ɗanyi wata mudakala yau mata saboda son kasuwancin da son kuɗi idan suka ga kaya suna wulwullawa a social media kawai ita ma sai ta ɗauko sai ta wulla su gaba idan an tashi nema ita za a nema kayan fa bata san inda suke ba fa kawai ta ga suna yawo kamar tsuntsu ne an yi status la wannan ya burge ni bari na ɗora tana burge ana ɗorawa dan Allah maman wanne wannan nawa yake wallahi kin ga suna da tsada amma ba fa ta san kayan ba fa ba ta taba ganin su ba to kin ciwo ta balbal duk me irin wannan sana'ar sana'a ce ta haramci kawai dai kin ga kaya suna wuwullawa suna reto suna yawo ke ma ki dauko ki sa a status kuma ki sa kudin ki ki sa farashin ki idan da za a sa miki kan bindiga a ce kawo inda kan suke ba ki sani ba to ya za ki siya abin da baya tare da ke abin da ba naki ba annabi ya hana haka kuma da yawa waɗanda suke kasuwanci na online business da za ku ji ana yi wasu sun dogara ne a irin haka dan Allah ana yi ko ba a yi to amfanin zuwa makaranta a ji karatu amfanin karatu aiki da shi haramun ne ki daina za ki ta cin haramun amma akwai wata surar da ta halatta idan inda suke fitar da wannan kayan watakila mutanen kin san ofis nasu kin san kasuwarsu sai suka ce mai razo ki zamo mana dillaliya ki dillantar mana da wannan kaya ki mana dillanci ki zama wakili agent namu ki je ki sa duk handle da kike da shi na social media ki sa a status ki sa instagram facebook twitter ki duk abin da zaki kina da percentage mun baki shi akan dubu casa'in ke kuma ki je ki ɗora ribarki ina fata mun fahimta a kaga wannan ai ta san inda kaya suke ita ma ai wannan bangare ne a cikin wannan kasuwancin an gane da kyau to kaga wannan lafiya lau amma babu dangin iya babu na baba tsakaninki da waɗancan kayan kawai kin ga suna reto ne ke ma ki ɗauka ki yaɗa kuma ki sa kuɗinki don Allah tsakanin biyun nan wanne ne ya fi yawa wanda ake ba da lamuni ko kuma wanda ba a ba da lamuni wanda ba a ba da lamuni shi ya fi yawa to in dai babu lamuni haramun ne sai an baki kuɗin sannan ki tafi kasuwa ki je ki nemo kayan ba fa kuɗinki ba ne kawai kin ga me aka fi ne kawai an ga wata sarƙa tana yawo ko an ga wani atamfa ko leshi ko kaza sai ta ce sai ta kintatu kuɗin sai ta faɗa sai ta ce to turo account number sai a tura mata yayin da aka tura mata sai ta bazama ta tafi neman wannan kayan ko dai ta samu kayan nan a daidai kuɗin ko ƙasa da abin da aka bata ko sama da haka haka ne ko ba haka ba to kaddara ma ta same su daidai yadda aka bata sai ta je ta siyo ta samu ragin dubu goma amma ba ku sani ta yi ciniki da ba kudinta ba ta siyo da kudin da ba nata ba kuma ta ci riba akan kudin da ba nata ba haramun kan haramun wuta balbal kike ci don haka ki daina ba daidai ba ne duk abin da zaki na kasuwanci yaki yar uwa mace lalle ki san me hukuncin Allah ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه duk abin da zaki aikata sai kin san me hukuncin Allah a cikin sa ina fatan fahimta to da wannan ƴan kalmomi nake ce muku Allah ya ba mu ikon ciya waɗannan nasihohi guda goma da muka tattaro su nasihohin suna da yawa daga ƙarshe ki dage da addu'a a duk abin da ya shige miki gaba da izinin Allah zaki ga ƙarshen sa insha Allah duk abin da kike nema ki gaya wa Allah Allah yana kusa kuma zai amsa miki miji kike nema koma gurin Allah arziki kike nema koma gurin Allah jarabawa kike nema kici a makaranta koma gurin Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun dan haka Allah ya muku albarka ubangiji Allah ya sayar da muka hada a wannan masallaci Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdausi mu haɗu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa tsarkaka nagartattu ubangiji Allah ya mana albarka baki ɗaya waɗanda ba sa kasuwanci Allah ya ba su ikon kasuwanci waɗanda suke yi Allah ya haɓaka kasuwancinsu waɗanda suke da aure Allah ya zaunar da su lafiya wanda ba su da aure Allah ya ba su ikon yin wannan aure ɗin Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya da zaman lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh